فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu dama muka haɗu a wannan masallaci na Abdullahi bin Abbas wanda ke wannan anguwa ta gonan ganye domin gabatar da wa'azin da aka saba shiryawa duk wata wata a wannan yanki namu na tudun jikun da kewaye wanda babban masallaci na juma'a na wannan yanki yake shiryawa shine masallacin juma'a na sheikh dalha as-salafi wanda ke tudun jiko kamar yadda aka saba muna da malamin da zai yau muna 27 ga watan hudu na musulunci hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1442 wanda ya zama yayi daidai da 13 ga watan 12 2020 kamar yadda muka yi bayani a baya mun haɗu ne a wannan masallaci domin tunatar da kawunanmu abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta za a tunatar da mu a yau malamin da zai gabatar mana da wannan muhadara ta yau shine na'ibin masallacin juma'a na tudun juku kuma na'ibi na ɗaya kuma darakta na makarantar ma'ahad ulumuddin islam wanda take a tudun jukun shine malam bashir muhammad lawal a karmakallahu bismillah sannan muna da shugaban zama wanda zai jagoranci zaman shine malam safiyanu salih karigi malam bismillah sannan akwai waɗanda za mu ɗan zazzaɓo su zauna akan kujera akwai furob kabiru musa can alam bismillah sannan akwai prof abdulrafiu bismillah sannan akwai na'ibi na biyu na masallacin juma'a malam ibrahim yahaya alam bismillah sannan akwai malam iliya limamin masallacin gaskiya to ba tare da wani ɓata lokaci ba malam shugaban zama yana da minti goma zai jawabi kaɗan ya gabatar da malam shi kuma malam da zai gabatar da muhadara yana da minti hamsin sai kuma tambayoyi minti goma sai sanya albarka minti biyar sai jawabin bayan zama minti biyar sai kuma jawabin wakilin masallaci minti biyar duka insha Allahu za a gabatar da wannan zaman gabaki daya cikin minti 90 insha Allah naka malam bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة أدى الأمانة ونصح الأمة أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kawo mu wannan wuri a wannan rana muna yammaci na lahadi kenan kamar yadda mai gabatarwa malam rabi'u ya gabatar Allah ya saka da alkhairi 27 ga watan rabi'u thani hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1442 kuma yayi daidai da 13 kenan ko ga watan Disamba na shekarar miladiya shekara ta 2020 muna yi ma al'umma fatan alheri da karatu da za a gabatar a wannan wuri wanda an saba gabatar da shi a wannan yanki na tudun jukum da tukur-tukur baki daya masu shirya wannan al'amari Allah ya saka musu da alkhairi. Allah madaukakin sarki ya sanya aljanna ta zamanto makomarsu hakan zagaya dukkan wata-wata a tsaye da karatuttuka na masallatai da ake yi na muhadara da Allah masu waya su sa a salin ko su kashe don a samu natsuwa to yau Allah ya juyo da shi zuwa wannan masallaci mai suna Abdullahi bin Abbas na wannan gonan ganye wanda Allah madaukakin sarki ya sanya masu da yawa daga ciki wanda suke taimakawa a wannan masallaci musamman shi alhaji muhammad gali da ya gina wannan wuri da makaranta da wanda ke jagorancinsa profesa abdulrafiyu da irin su malam kabiru da suke taimakawa alhaji kabiru allah ya saka musu da alkhairi ba za su ambatu da yawa ba an ce ni zan jagoranci wannan zama tare da babban malami na'ibin wannan masallaci a sheikh Bashir Lawal kamar yadda kuka ji sannan kuma darakta ne na makarantar Ma'had Ulumul Qur'an ko Ma'had Ulumul Din Islami babban malami ne limamin Juma'a kamar yadda aka sani muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu irin ladan da ake samu na wannan karatu ba tare da tsawaitawa ba malam dai yanzu gashi an gabatar da shi takaitaccen lokacin da aka bada wanda na san in Allah ya so mu saurara kwarai da gaske za mu ji karatu cikin natsuwa muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya mana a mizani dukkan waɗanda suka taimaka wannan abu yake gudana tun farkon yadda aka shirya shi tun daga shugaba mai suna ainihin wato Alhaji Muhammad Audi kenan zuwa wanda ya fara aka bashi jagorancin gudanar da kaman wato gabatarwa da tsare-tsaren wannan abin shine ainihin wato malam Usman Bala Bakori Allah ya bashi lada wanzu shine shugaban gunduma sannan kuma wanda ya zo ya karbe shi kanal Suleimanu ba za mu manta da shi ba Allah ya gafarta mishi Allah ya ji kanshi soja ne mai kokari wurin gudanar da waɗannan abubuwa Allah ya karɓi rayuwar shi da yana da rai da yanzu muna tare a nan to bayan shi kuma gashi malam rabi'u alaramma muhammad rabi shine ke gudanar da tafiyarwa na wannan al'amari da sauran dukkan waɗanda suke jagoranci da shawarwari allah ya riko da hannunmu baki ɗaya a takaice yanzu sheikh muhammad bashir lawal zai gabatar mana da ainihin wato karatu kamar yadda muka ji na tsawon minti hamsin akaramakallah فليتفضل مشكورا مأجورا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka gabatar yan uwa masu albarka muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya haɗa mu a wannan masallaci na sayyiduna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma a wannan unguwa ta gonar ganye tukur-tukur layout domin gabatar da muhadara ta wata-wata wadda masallaci na Juma'a Jami'u Sheikh Dalhat Salafi rahmatullahi alaihi ke shiryawa maksudin wannan muhadarar shine ya zama mun ƙara ɗinkewa mun samar da wata zumunta alal aƙalli malamai da almajirai da sauran ɗaliban ilimi su zo su haɗu a majalisi guda a wata rana ƙwara ɗaya a wata ɗaya ba ƙaramin alkhairi ba ne za a yi zumunta za a gaisa waɗanda aka daɗe ba a haɗu ba za a haɗu da su a wannan wuri wannan shine maksudin shirya wannan muhadara kuma hikimar da ta sa aka samar da wannan tsarin kenan idan ban manta ba kusan an kai shekaru biyu da rabi ana gabatar da wannan tsari kuma kusan duk masallatan da suke nan yankin kusan da wuya a ce akwai wani masallaci dai babba wanda ba a zo an gabatar ba wannan ina jin ita ce gabatarwa ta farko a wannan masallacin saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci an faɗi kwanan wata ba sai na nanata ba ƴan uwa waɗanda suka shirya lokacin da suka shirya sai suka banna suka ce ni in zaɓi mawdu'in da zan gabata wanda ka'ida ba haka ake yi ba akan zaɓan ma wanda zai gabatar mawdu'i kuma a miƙa ma shugaban zama a lokacin da zai gabatar ya gabatar da kansa a lokacin da yake gabatar da mai muhazara kuma ya gabatar da batun da mai muhazara zai tattauna a kansa to ni sai ba amin haka ba to sai na kalli yanayin da muke ciki yan uwa abu ne wanda yake baya buƙatar wani ya ce ga halin da ake ciki hatta yara ƙanana sun san halin da ake ciki a wannan ƙasa tamu sai na zaɓi in tattauna akan mawdu'in kasancewarsa maudu'i ne mai faɗi wato maudu'i na tsaro da matsalolinsa ko kuma a dunkula a ce matsalar tsaro maudu'i ne wanda ya kasance mai faɗin gaske in aka kira soja zai zo ya tattauna in aka kira ɗan sanda zai zo ya tattauna in aka kira dss zai zo ya tattauna in aka kira civil defense zai zo ya tattauna akan wannan matsala in aka kira wani political scientist zai zo ya faɗi mahangarsa kowa hatta mai sai da rake a titi shi ma yana da abin da zai ce a game da halin da ake ciki a ƙasar nan tamu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana hannu Allah subhanahu wata'ala ya saukar mana da natsuwa Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana da wannan firgici da razani da tsoro da muke ciki to sai na zaɓi in yi tattauna akan alaƙatul amni bil iman alaƙar da ke tsakanin tsaro da imani me su shin mutane suna tsammanin a lokacin da suka yi wasa da imaninsu tsaro zai samu a gare su Allah subhanahu wata'ala yana mu'amala da bayansa a matsayin su shantake su aikata abin da suka ga dama sannan shi kuma sai ta ba su daɗi ko koya abin yake a mahanga ta musulunci abu na farko da zan tattauna a kansa a ƙarƙashin wannan batu me ake ce mai imani abu na biyu me ake ce tsaro abu na uku sunan Allah subhanahu wata'ala al-mu'min me saƙon da yake isar mana sannan abu na hudu sunan mummuni da ake cewa mumuni a ce na mumuni ne to kasancewar ka mumuni me yake hukunta maka sannan a ƙarshe na zaɓi in yi wata idirasa ya ƙarama a game da addu'o'in annabi Ibrahim alaihi salam da yayi a cikin suratul baqara da kuma suratul ibrahim wanda suna da alaka da mawdu'in tsaro ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mun jagoranci abu na farko lafazin imani yadda yake da Hausa haka yake a larabci kalma ce ta larabci ba kalma bace ta Hausa yana ɗaya daga cikin kalmomi da bahaushe ya same su bayan musuluntarsa rayuwar bahaushe kamar yadda muka sani karin maganganunsa da kalmominsa suna masa shaida akan alal aƙalli wasu matakan rayuwa guda uku akwai matakin rayuwa na maguzanci ai duk dodo ɗaya muke matsaci ko haka suke ake cewa kaga wannan yana lokacin bahaushe yana ba magujen shi ba mai tsafi sai ba maguji sannan mataki na biyu na rayuwar bahaushe shine rayuwarsa ta musulunci a lokacin da ya amshi musulunci musulunci ya shige shi sai ka ji a cikin karin maganganun bahaushe yana faɗin Allah Allah dai Allah dai in ji mai da shan karmani kaga wannan alamar musuluntar bahaushe sannan sai matakin rayuwarsa kalmominsa da suke masa shaida akan cewa lokacin da bature ya shigo ƙasarsa ya mallake shi a matsayin mulkin mallaka sai ka ji kalmomin turanci turanci na fitowa a ciki sai ka ji ana cewa ba sabon ba wai gyatte ya zama senior service kaga ne senior service kaga turanci ne to wannan kalmar ta imani kalma ce ta larabci wadda da ita da kalmar da za mu ambace ta a gaba kalmar al'amnu tsaro dukkaninsu daga maɓuɓɓuga ɗaya suke hamza da mimun da nuno amina daga nan aka samu su waɗannan kalmomin guda biyu wanda asalinsu na koma zuwa ga amina wato hamza da mimun da nunin malaman harshen larabci suka ce suna nuni zuwa ga wasu ma'anoni ma'ana ta farko alhibzu tsaro tsarewa ma'ana ta biyu at-tasdiq gazgatawa ma'ana ta uku al-iqrar tabbatar da abu ma'ana ta hudu sukunul qalb natsuwar zuciya imani na nuna idan mutum ya ce ya imani yana nufin ya yadda da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin mai tsaransa ne wallahu khayrun hafiza sannan ma'ana ta biyu ta at-tasdiq in aka ce wane yayi imani amana ana nufin ai saddaka ya gaskata sannan ma'ana ta uku al-iqrar ai aqarra ya tabbatar da abin da ya kudurta a zuciyarsa haka yake sannan sai al-iman na daukan ma'anar sukunul qalb natsuwar zuciya mutumin da ya imani Allah subhanahu wata'ala na bashi wata irin natsuwa ta musamman a cikin zuciyarsa kamar yadda zamu gani nan gaba insha Allah to waɗannan ma'anonin guda hudu kusan su ne ma'anonin da suke zagayawa a harshen larabci a wannan gundarin kalmar ta amina wato hamza da mimun da nuno shi yasa sai ya zama idan aka ce al'iman yana zama kishiyar ƙaryatawa a takzi wa ma an tabi mu'minin lana walau kunna sadiqi yan uwa annabi yusuf alaihi salam suka ce ma babansu wa ma an tabi mu'minin lana ai wa ma an tabi musaddiqin lana kai baka zama mai gazgata mu ba ba za ka gazgata mu ba ko ba za ka gazgata mu ba ko da mun zama muna da gaskiyar dama kuma ba mu da ita sannan kalmar tana zuwa da ma'anan al'amana amana ai ka ga tsaro ka ɗauki wani abu ka ba wani ka ce gashi na baka amana me kake nufin kana nufin ya tsare maka a lokacin da kake bukata abin ka ya baka shi yadda yake shine nabiga yake faɗi a cikin baitin sa yake cewa wa kunta aminahu law lam takhunhu walakin la amanata lil yamani yake cewa wa kunta aminahu kai ka kasance da ka kasance amininsa laulam ta hunhu da baka ci amanar shi ba walakin sai dai dama yadda lamarin yake la amanata lil yamani in mutum bayamani ne ne yana suka wani ne yace to dama bai da amana sannan Hassan radiyallahu anhu yake cewa wa aminin haffastuhu sirra nafsi fa wa'ahu hibzal amin al amina yace akwai amintaccen da na bashi amanar abin da ke cikin zuciyata sai ya tsara wannan amanar irin amanar da ne amana ke tsare ma wanda ya bashi amana sannan kalmar tana zuwa da ma'anar a shar'ance idan aka ce imani sai suka ce al-iqrar wal i'tiraf al mustalzim lil qabul wal iz'an abinda ake ce mai imani shine tabbatarwa da kuma riyawa wanda ke lizumta ma mutum ya karbi abin da ya yarda da shi din idan ka ce na yadda Allah subhanahu wata'ala shi kadai ya cancanta abauta masa kayi itirafi to wannan kuma na hukunta maka kai ne kai alqabul ka karɓi duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce maka kai ka bar kuma duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana ka wannan shine imani shi yasa suka ce yana zagayawa a cikin abu uku ne sai su ce al-i'tiqad bil jana wal iqrar bil lisan sannan kuma wat tatbiq bil arkan yazidu bi ta'atir rahman sannan wa yanqusu bi ittiba'i shaytan shaytan abin nan imani shi ne abinda zuciya ta kudirta da wannan munafikai suka zama ba masu imani ba amanu bi alsinatihim amma wa kafarat qulubuhum harsunan su suna riyawa amma zukatan su ƙarya sun su basu yadda ba kaga munafiki ba mummuni bane sannan al-i'tiraf ko al-iqrar bil lisan harshe ya furta shi yasa idan mutum ya zo zai shiga musulunci sai allaka na masa kalmar shahada sannan wa tatbiqu bil arkan sannan kuma gabobi su ci gaba da aiwatarwa shi yasa sallah na cikin imani zakka na cikin imani hajji na cikin imani duka wannan al-imanu al-amali imani na aiki wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa cewa akwai talazumi wato akwai alaka ta tilas a tsakanin imani da aiki baka cewa kai imani da baki amma kuma baka aiki sannan imani yana da duwa ta hanyar bin Allah imani kuma yana raguwa ta hanyar saba ma Allah subhanahu wataala da biye ma sheda suna cewa da a ce imani wani abu ne da za a iya auna shi ko a shiga laboratory a auna to da za ka samu mutane guda biyu imaninsu matsayinsa ɗaya ɗaya sai ka ɗauke shi ka je ka kai shi inda ake ɗa'ar Allah misali kuma a ce ka kai shi Madina kullum yana masallacin manzon Allah su salama ɗayan kuma sai a ɗauke shi misali a kai shi Paris na Faransa ko a kai shi New York a America to sai a bar su bayan wata ɗaya sai a ce a zo a sake auna imaninsu to sai an ga imanin ɗan madinan nan ya fi daɗuwa ya daɗu fiye da imanin wancan ɗan faransa wanda yake paris ko da ɗan paris nan bai saba ma Allah amma ne tunda yana wajen da ake saba ma Allah kuma yana gani yana ji ana saba ma Allah to sai imaninsa ya yi ƙasa shi kuma wancan imaninsa sai ya yi sama da a ce imani auna shi ake amma ba a auna imani ba ba wani lab da za a shiga a ce ba a auna imanin mutane Allah subhanahu wataala shi ya san imanin mutane so daga imani na da duwa yana karuwa imani yana karuwa yana raguwa yana karuwa ana bin Allah yana raguwa idan ana saba ma Allah subhanahu wataala to wannan a takaice a gurguje abinda ake nufi da imani kenan to mu tafi gaba ta bi ita ce me ake ce ma al'amnu da larabci al'amnu shine tsaro tsaro kenan me ake ce matsaro suka ce in an ce al'amru shine ziddul khawf kishiyar tsoro ban san irin ilhamar da Allah subhanahu wataala ya ba ba haushe ba ana da ya tashi sai ya kalla tsaro sai ya ce to bari ya kalli kishiyarsa sai ya ce tsoro kawai sai ya canza yanayin faɗa tsaro tsoro shi ka gani kawai canza tsakiyar yayi tsoro da tsaro na harafi kawai ɗaya a wasali ma wasali aka canza kaga ga tsaro ga tsoro wannan ilhama ce Allah subhanahu wataala ya ba bahaushe kaga can Allah madauki suke ce mana allazi at'amahum min ju'in sai ce amanahum min khawf falyabudu rabb hadha albayt quraishawa ya cancanta ku yi godiya ku bauta ma Allah subhanahu wataala allazi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa da suna da yunwa amma sai ya zama ya kawo musu da yunwa wa amanahum min khawf sannan kuma ya ba su tsaro daga tsoro suka zama sun samu tsaro yanzu ba su da tsoro suka samu natsuwa ina jin ko da ba a faɗi tsaro a ilahin malamai mai suke nufi da tsaro ba to a larabce kawai ya isa ma ya baka ma'ana to amma a wajen malamai ko masana abinda ake ce ma tsaro shine suka ce in an ce tsaro halatun min al-istiqrar wa sukun at-tam alladhi la iz'ada fi kawai halatu a tsinci kai a wani yanayi na min al-istiqrar tam ya zama kowa ya zauna lafiyar shilau ya zauna lafiyar shilau hankalin shi a kwance alladhi la iz'ada fi yanayin da zai zama babu wani abin da zai razana mutane ba abin da ke tsorata su to shine ake ce masa al'amru wasu malaman sun ambaci wasu abubuwan da yawa kamar yadda wani yake cewa adamu tawaqqu'i makruhin fi zaman al-ati ka zauna baka tsammanin wani abu mara kyau zai zo maka nan gaba ya zama misali muna cikin wani yanayin da za ka iya aje kayanka yanzu misali waya ka sai ka aje ta a bakin masallacin nan ka tafi ka je ka dawo ka ɗauka kaga azzamanul ati ne sannan ka ana iya barin ta baka kulle ba in ka tashi za ka yi gidanka baka bukatar bagalan saboda baka tsammanin an jima wani zai zo ya tsorata ka ko ya cutar da kai ko ya taba lafiyarka ko kuma ya taba kayanka to shine ake ce mishi tsaro idan babu wannan to an shiga cikin tsoro ce in babu halatun min al-istiqrar tam alladhi la iz'ada fihi a shiga wani a tsinci kai a wani yanayin tabbata da natsuwa da ba a tsammanin wani abu da ake jin zai zo ya razana mutane to wannan shine ake ce masa tsaro in kuma an sami kishiyarsa so an samu tsoro ce an shiga tashin hankali to shi yasa zamu ga wasu kalmomi da suke fa'idantar da haka hata a larabci kaga akwai al'afiya akwai asiha akwai al'amnu idan suka ce asiha jikinka ya zauna lafiya lau babu wani abin da ke cutar da shi shi yasa manzo Allah sama hadisi ingantacce yake cewa ni'matani maqbulun fihima kathirun minan nas sai ce ne asiha wal faraq ni'imomi manya manya guda biyu da yawan mutane an musu kamun gaba su san fa'idarsu ba sai sun rasa su suke gane fa'idarsu na farko a siha lafiyar jiki kaga bahaushe ba sai ce lafiya can kuma sai ce al'amunu zaman lafiya kaga ke to a siha lafiyar jiki al'amunu kuma lafiyar gari lafiyar gari sannan sai al'afiya ita kuma sai ta kunshe su gabaki daya al'afiya an an yukhlisaka Allah ta'ala min kulli ma takra Allah subhanahu ta'ala ya kubutar da kai daga duk abin da ya kasance baka san shi shine ake ce masa afiya wannan shine sirrin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu duk asuba da maraice mu rika yin addu'a cikin azkaru sabahi wal mata ko azkaru tarfayin nahar kullun sai ka ce Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali saboda me saboda ba a ba dan adam wani abu arzikin da yafi afiya ba wanda ke koma zuwa ga jikinsa kuma ya koma zuwa ga rinsa ya koma ga dukiyarsa ya koma zuwa ga iyalansa Allah ya bamu to kaga wannan kenan to a takaice wannan shine ake ce masa al'am a gurguje sannan abu na uku shine Allah subhanahu wata'ala a cikin sunayensa akwai almu'min wanda mun sani cewa sunayen Allah subhanahu wata'ala dukkan suna na Allah subhanahu wata'ala to yana da ma'ana ta aiki in ka ce ar-rahman to kana tabbatar ma da Allah suna ne na yanka kuma kana tabbatar ma da Allah subhanahu wata'ala aikinsa na rahama Allah subhanahu wata'ala ne tausayin bayansa in ka ce ma Allah al-malik to kana tabbatar masa da sunan yanka na cewa shi ne sarkin sarakuna a daidai wannan lokacin kuma yana da sifa ta mulki to Allah subhanahu wata'ala ya sa ma kansa suna al-mu'min kamar yadda ya faɗi a wuri ɗaya tak a cikin alƙur'ani huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون shine Allah subhanahu wata'ala wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi al-malik wanda ya zama sarkin sarakuna mamallakin mulki ya mallaki mulki ya mallaki masu mulki ya mallaki abinda masu mulki suke mallaka kaga al-malik al-qudus sannan shine wanda ya kasance mai tsarki duk wani abu na kazanta baya dangantuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala assalam Allah subhanahu wataala shine aminci shi yake saukar da aminci sai ya ce al-mu'min sannan Allah subhanahu wataala shine mai saukar da tsaro a ban kasa ɗaya daga cikin ma'anoni ce al-imam al-ghazali rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa al-maqsidul asna fi sharhi ma'ani asma'illahi al-husna yake cewa in an ce ma Allah subhanahu wata'ala al-mu'min sai ya ce huwa alladhi yuza ilayhi al-amn wal aman shine wanda ake danganta tsaro da zaman lafiya zuwa gare shi fa ifadatuhu asbabahu wa sadduhu tuqal بإفادته أسبابه وسده طرق المخاوف domin Allah shi ke samar da sabubban tsaro kuma shi yake toshe kafafan tsoro haka al-Imam al-Ghazali Allah ya gafarta masa kurakuransa ya faɗa a cikin littafin sa al-Maqsid al-Asna fi sharhi asma'illahi ta'ala al-husna cewa ma'anar al-mu'min sunan Allah da muke yawan faɗi to ma'anarsa ita ce alladhi yu'za ilayhi al-amn wal aman wanda ake danganta masa shi ake danganta ma ba da zaman lafiya da tsaro bi ifadatihi asbabahu wa saddihi duqal mahawif domin Allah shi ke ba da sabubban tsaro kuma shi yake toshe kafafe da hanyoyin samun tsoro Allah ke sunansa al-mu'min sannan sun ba da wata ma'anar ta biyu suka ce an ce almu'min sunan Allah subhanahu wataala as-sadiqu fi qilihi al-musaddiqu rusula wanda ya kasance mai fadin gaskiya in ya fada abu to gaskiya ya fadi kuma shine yake gaggata manzanninsa to in ka hada waɗannan ma'anonin guda biyu Allah subhanahu wataala shike ba da tsaro kuma shine mai yin gaskiya a cikin duk abin da ya faɗi to akwai inda ya bamu labarin cewa zai yayi alƙawarin zai bada tsaro kaga sirrin sunan kenan ya haɗe maka biyu ko dai ka fassara shi da almu'min din ya ɗauki ma'anar ko ka fassara shi da as-sadiqu fi qilihi al-musaddiqu li rusulihi wanda bai faɗin ƙarya in yi alƙawari baya sabawa cikawa yake yi to ya faɗan mana hanyar da zamu bi mu samu tsaro kuma ya ce zai ba mu tsaro kaga tun daga nan zaka fahimci alakar imani da tsaro Allah subhanahu wataala ya bamu alƙawari tabbas cewa zai tsare to kaga tun daga nan zai shine ce wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا أما ده شرعي يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وعد الله الذين آمنوا منكم Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani a cikinku wannan min ɗin bayaniya ce ba tabi'idiyya ba ce ba wasu ba duk waɗanda suka yi imani bayani ake Allah yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani kuɗin wa amilus salihat kuma suka aikata ayyuka nagartattu la yastakhlifannahum fil ard wallahi sai ya sanya su su zama sune shugabanni a ban kasa la yastakhlifannahum fil ard wallahi sai ya sa su su zama sune shugabanni a kan kasa a ban kasa kamar stakhlafa alladhina min qablihim kamar yadda ya shugabantar da waɗanda suke kafin su wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum kuma Allah maɗaukakin sarki zai tabbatar musu da addinin nan da ya yadda shi zaki a ban ƙasa sai ya zama addinin ake bi la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wan nahar annabi sallama a hadisi ingantacce ce wallahi wannan lamarin na musulunci wallahi duk inda dare da yini ya kai to sai ya kai bi izzi azizin wa bi zulli dalil ko maɗaukaki ya ba da ɗaukakarsa ya taimaka ko mai ƙasƙanci zai ci gaba da ƙasƙanta to sai musulunci ya shiga ko'ina ka game wala yi makinan na lahum dinahum alladhi tabala sannan sai ce wala yubaddilan nahum min ba'di khawfihim amna kuma zai canza musu daga halin tsoro zuwa halin tsaro da zaman lafiya wala yubaddilan nahum wallahi sai ya canza musu min ba'di khawfihim amna daga tsoron da suke ciki to zai ba su tsaro ya ba su zaman lafiya annabi sama ya faɗi sai ya ce ya faɗi sai ya ce wallahi mace za ta taso azza'ina za ta taso ta yi ta tafiya ta ta tafiya tun daga sana'a'ul yaman har zuwa hadramaut ba ta jin tsoron komai sai tsoron kada kirkeci ya zo ya cinye mata tinkiyarta in tana da tinkiya amma ba ta jin tsoron abin da zai same ta in dai daga mutum ne wanzu su mai faɗi wannan hadisai ne ingantattu ba za su tashi ba to amma da shari'i sai Allah ce ya abudu na ni a nan ne ake ta taɓarza ya abudu na ni ni kadai za su bauta mawa la yushrikuna bi shay'a kasu sake su shirka da ni shirkan nan al'asgar da al'akbar ƙaramar shirka da babba duka sai sun dena sannan wancan alƙawarin zai cika wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna akwai sirri na tafsiri a cikin wannan Allah yana magana sai iltifati da yana ba da bayanin kaman baya nan wa'adallahu alladhina amanu sai yasa shi a matsayin ga'ibi amma daga baya sai ce ya abudu ne ni sai ya fito sai ce ni za su bauta mawa da yana cewa ya ya ya sai ce ni ni iltifati kaga ya abudu ne la yushriku na bi shay'a su bauta mini ni kadai kar su hada ni da kowa a cikin bauta amma sai Allah ce wa man kafara ba'da zalika fa ulaikum al-fasiq duk wanda ya kafirce bayan haka to fasiki ne shi fasiki ne shi ashe shar'i na farko akwai alaka tsakanin al'amn wal iman kenan ba yadda za a yi a samu tsaro a cikin al'umma babu imani sai shugabanni sun yadda cewa Allah shine al-mu'min shi ke ba da tsaro ba su ba sai talakawa sun yadda da cewa Allah ne al-mu'min shi ke ba da tsaro ba shugabanni ba amma shugabanni sabubba ne su sabubba ne su domin Allah a tsarinsa subhanahu wata'ala yana yin abubuwa ne da sababi aqdarullahi ta'ala jariyatun bi asbabiha qaddara Allah subhanahu wata'ala ababan da Allah ya hukunta to suna gudana ne da sabubban su da sababi sai ya sa wani abu ya zama sababin wani abu amma asali abin a hannunsa yake shine al-mu'min kuma ya ba da ƙa'idar da ita ce idan an bi to zai ba da tsaro imani wancan imanin da ya kunshi abubuwa uku ƙudircewa a zuciya faɗi a baki da harshe sadda gaɓoɓi su aiwatar a aikace su tsaya tsanin daka in aka yi wannan to shi kuma Allah subhanahu wata'ala ce wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah zai canza musu daga halin tsoro su koma su samu zaman lafiya da tsaro razanin da suke ciki su fita a cikin sa to daga nan ne ai sunan mummuni almu'min wanda ya yarda da cewa Allah subhanahu wata'ala shine hafiza shine mai bashi tsaro shine wanda zai bauta mawa idan ya bi shi shi kuma sai ya amintar da shi shi yasa sai ya zama sunansa ne al-mu'min al-mu'min sunan mummuni al-mu'min ko wanda muke fatan dukkaninmu mu zama haka al-mu'min wanda ya tabbatar ma da Allah subhanahu wata'ala siffofinsa ya tabbatar masa da rububiyyarsa ya tabbatar masa da ilahiyyarsa bai yadda ya hada shi da wani a cikin bauta ba bai yadda ya dauki haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ya ba wani ba baya ji a ransa cewa wani zai iya kare shi idan Allah subhanahu wata'ala bai ga damar a kare shi ba wai me yasa ba ma tunani duk lokacin da zaka fita gida muna tadabburin hadisin da manzon sama yake cewa man qala hina yakhruju min baitihi duk mutumin da ya faɗa a lokacin da zai fita gida ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah kalmomi ne masu tsada me jawabin da manzon sama yace yuqalu kufita wa wuqita wa hudita wa tanaha anhu shaytan abu hudu za a masa zai samu wiƙaya zai samu hidaya zai samu kifaya zai samu attanahi an shaitan za a ce masa ku fita an isan ma wa ya isan mishi alaysa Allahu bi kafin abdahu ashe Allah ba shi bane ya ishi bayinsa yuqalu kufita an isar maka wa hudita sannan an shiryar da kai ba za ka je akan hanyar ka kaɓata ba ɓata kala biyu hissan wa ma'anan ba za ka ɓata ka je ka aikata abin da ba shi da kyau ba sannan kuma ba za ka ɓata akan hanyar da kake bi ba har ka je ka fada inda za ka fito sannan wa wuƙita an baka wiƙaya me wiƙaya ƙariya sannan wata na ha'an shefa shedan zai nisa daga barinsa annabi sama ya karantar da mu wannan addu'a duk lokacin da mutum zai fita gida ya yi ta kaga alaƙar tsaro da me da imani hudita wa kufita wa wuqita to kaga shi sai aka ce mishi mu'min to yanzu shi yasa ka'ida ta tabbata cewa al'amnu aminul iman wal khawfu qarinul shirk kenan mun yadda da wannan kullun tsarona haduwa ne da imani idan idan idan tsaro ya ce idan imani ya ce za ni gari kaza sai imani ya ce ta tsaya mu tafi tare idan tsoro ya ce zan tafi wani gari sai shirka ta ce tare za mu tafi idan shirka ta ce za ta tafi wani gari tsoro zai ce za mu tafi tare kafa ki kafa ta wa yukhawwifunaka bil ladina min dunihi suna tsorata maka suna tsorata ka da wanda ba Allah ba ana tsorata ka da wanda ba Allah ba tsoron mu yanzu ya tashi daga alkhawfu tabi'i ya koma alkhawfu li itiqadi ba laifi ka ji tsoron mage in tana cizo ba laifi ka ji tsoron maciji yana tara amma tsoron ka da karkajin cewa suna da wani tasirin da za su iya maka irin abin da Allah subhanahu wataala ba shi zai ma ba to wannan ya zama itikadi kenan to yanzu irin shi muke da shi irin shi muke da shi kowa ya razana kowa ya fargita kowa firar shi kenan ba a da wani abu da ake magana kansa sai wannan kuma muna jin wasu ne za su zo su tsare mu ba Allah ba to kaga wannan ita ce ka'ida so da haka gaba ta ƙarshe wadda ita ce muke sama fitar da wasu darissa alal aƙalli guda goma sha uku a ƙarƙashin addu'o'in annabi Ibrahim alaihi salam tsakanin suratul bakara da kuma suratul Ibrahim annabi Ibrahim alaihi salam Allah yana ba mu labari ya ce wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir a can sai ya ce wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada aminan a bakara ya ce ka ba su labarin lokacin da annabi ibrahim salam ya ce rabbi ja'al hadha baladan amina ya allah ka sanya wannan wajen inni askantu min zurriyyati bi wajin ghairi bi zar'in inda baitika al-muharram lokacin makka ba maka bace dajin allah annabi ibrahim salam ya kawo iyalinsa hajaru da isma'ilu salam danta ya aje su a wajen ya juya saboda tauhidin hajaru ta ce Allahu amaraka an taba'ana huna ce Allah maɗaukakin sarki Ibrahim Allah ne ya sa ka aje ma'ana ya ce i wa ajal ce kwarai shi ya sa ce ta ce falon yi bayyana ce inda shi ya ce ka aje mu a wannan dajin Allah ba gida gaba ba gida baya ba ruwa ba kowa tsuntsaye ma ba su bin wajen saboda ba ruwa a wajen dajin Allah gairi di zar'in ba shuka ba komai kamar ya zo ya aje ta da idan ɗanta ta ce Allah ne ya ce ka aje mu ya ce ƙwarai ce to in dai shi ne lan yi bayyana ba zai tozarta mu ba ka tafi ka tafi daga ina ya taho da su daga iraq daga iraki ya kawo su nan ya kawo su makka ya juya ya tafi kafin ya tafi ya addu'a rabbi ja'al hadha baladan amina ya Allah wannan wajen da na aje zurriyata da matata ya Allah ka sanya shi ya zama waje mai tsaro amintaccen waje sannan warzuq ahlahu min samarati sannan mutanen da za su zauna a wajen ka azurta su da 'ya'yan marmari kala-kala ba a nomawa a wajen kuma amma kuma za a kawo sannan ba zafi ba sanyi ba rani ba badara yanzu munan in yanzu ka ce kana neman mangwaro a zaria a hankalinka sai dan tashi a yanzu ko ko ba zai tashi ba mangwaro sai ya zama maka tashin hankali kuma duk da gonakin nan ana da su ga gonakin nan amma za ka tafi makka kowane lokaci ba ɗan iccen da ba za ka gani ba yujuba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna kowane abu ana kawo musu arziki daga Allah subhanahu wataala kaga addu'a na Ibrahim ya musu addu'a biyu addu'a ta farko tsaro na gari addu'a ta biyu food security su zama suna da abinci a lokacin makka ba ta zama makka ba ba gari ba ne shi yasa sai ya ce rabbi ja'al hadha baladan amina a can kuma sai ya ce me rabbi ja'al hadha albalada amina bayan garin makka ya zama gari wasu sun zo jurhum kabilar jurhum sun zo sun haɗu da hajaru gari ya zama gari sai annabi ibrahim ya sake addu'a ya ce rabbi ja'al hadha albalada amina ya allah wannan garin wannan garin na makka ya Allah ka sanya shi ya zama gari mai tsaro ka sanya shi ya zama gari mai zaman lafiya ka sa shi ya zama gari amintacce wanda mutum zai shiga baya jin tsoro mutum in ya shiga cikin sa kawai zai ji ya samu nutsuwa kage addu'a sau biyu rabbi ja'al hadha baladan aminan qabla an tasira makkatu baladan sannan wa ba'da an sarat makkatu baladan da'alaha رب اجعل هذا البلد آمنا شر رب اجعل هذا بلدا آمنا kuma duka sai da ya addu'a food security abinci kage daga cikin asbabul amn ɗaya ne akwai abinci kenan to kaga kaga wannan kenan addu'a annabi ibrahim ya fara yi so daga duk garin da ake son a zama a samu zaman lafiya to abu na farko da za a fara shine addu'a addu'a ita ce abar farko da kuma sharaɗanta so da haka a cikin waɗannan ayoyin guda biyu da ta suratul bakara da ta suratu ibrahim darasin farko da zamu dauka shine Allahu ta'ala huwal mu'min Allah shi ke bada tsawo wa minhu yustamaddu al-amn wa ilayhi yu'dah kuma daga gare shi ake samo tsaro kuma shi ake danganta ma tsaro shi yasa Allah madaukaki saki bayan ya addu'a ya karba addu'a Annabi Ibrahim sai ya ce mai wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nas wa amna wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nas ka ambata ya kai ma'aikin Allah lokacin da muka sanya Makka ɗakin Ka'aba ya kasance masabatan lin-nas wajen da mutane suke son su ta komawa shine masaba in ka je so ɗari kana son kuma ka koma in mutum ya je aikin hajji so kaza ya je umara so kaza in baɗi ta zo za ka je na cewa Allah ya ba mu ikon dawowa Allah ya ba mu ikon komawa ya je ya je ya je ya je amma zai ce ne Allah ka ba mu ikon komawa bai kaga masaba kenan ya kasance ne ma'aj ko mu'aj wajen da za a komawa ko wajen da za a ta'allaku da zuciya kaga rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytika al-muharram rabbana li yuqimu as-salata sai ce faj'al afidatan min an-nas tahwi ilayhi to Allah shike bada tsaro a roƙa Allah a yadda sai an yadda da wannan cewa ba wani mutum da zai zo ya baka tsaro in ba Allah ba kowa ya sa wannan a cikin aqidarsa wannan aƙida ce ta mutu ahlus sunna wal jama'a domin ma'ana ce ta sunan Allah subhanahu wata'ala sunan Allah subhanahu wata'ala kuwa ma'anar ta su ake kai yadda da abinda ma'anar take hukuntawa kuma kakkai tawili kakkai tawili kakkai ta'tili kakka canza fassara kamar da ko kuma ka musa ka ce ba haka bane Allah ya kira kansa da al-mu'min kuma gashi a aikace annabi ibrahim alaihissalam ya danganta ma Allah subhanahu wataala cewa shine ke bada tsawo wannan shine darasin farko darasi na biyu anna du'a huwa asasul am addu'a ita ce tubali da ake azawa domin samar da tsawo ina ma shugabannin mu su fahimci wannan ina ma talakawan mu mu fahimci wannan cewa mu koma zuwa ga Allah ne tazarru'i zuwa gare shi bayan mun tsarkake zukatanmu mun gyara halayenmu mun zama mutanen kirki mun yi riko da sabubban karban addu'a da rukunnan karban addu'a da kuma na dubban yin addu'a mu roki Allah subhanahu wata'ala sai mu ga Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana da wannan kaga gashi annabi Ibrahim ya addu'a ya ce rabbi ij'al hadha albalada amina rabbi ij'al hadha baladan amina yayi addu'a abu na biyu kenan abu na uku annal amnal makaniyya min ahammi anwa'il amni ashe tsaron gari tsaron wuri yana ɗaya daga cikin mafiya muhimmancin tsaro tsaro kala kala ne da za ka samu soja ko ɗan sanda ko dss ko civil defense ko kuma wani masanin tsaro zai ma bayani zai kakkasa maka tsaro kala kala kamar yadda suke kasawa a fannoninsu na tsara to lallai samar da tsaro a gari yana ɗaya daga cikin tubalai domin ga shi annabi Ibrahim ya fara roƙa rabbi ja'al hadha baladan amina domin idan inda mutum yake bai samu tsaro ba ya natsu to sallah ma ba za ta yi mishi ba ina jin dukkanin mu nahnu ala zalika min shahidina mun sha shiga cikin irin wannan yanayin akai lokacin da za a kulle mu a ce kawai wanda ya fito duk wanda yake da irin shekaru na na san zai iya bada wannan labarin da wanda suke sama can da wanda suka haife ni da wanda suke jikoki da ni za su san za su ba da wannan labarin cewa mun sha shiga irin wannan yanayin a kulle mu a ce ka a fito a yi sallah saboda ne saboda ba tsaro to kaga addu'ar da annabi ibrahim alaihi salam ya fara yi kenan cewa allah subhanahu wa ta'ala ya tsarar da garin su na makka domin me su samu damar yin ibada ga allah subhanahu wa ta'ala darasi na hudu annal amnal qutiyya min lawazimil amnil makani food security samar da abinci yana cin abin da ke samar da tsaron gari idan mutane cikinsu bai ƙoshi ba to komai za su iya yi komai za su iya yi akwai asari da ake dangantawa zuwa ga sagiduna abu zarnil gifari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ina mamakin da mutumin da zai wayi gari bai ci abinci ba walam yakhruj min baitihi shahiran sayfa yace ina mamakin imani shi ya kai imani mutum ya kwana bai ci abinci ba amma ban ga ya fito waje da takobi ya zara takobin sa ba yana neman ran wani cikin sa bai cika ba to kaga shi yasa annabi Ibrahim sai ya ce me warzuq ahlahu min as-samarati ya Allah ka azurta mutanen wannan garin minas samarat da ƴaƴan icce masu daɗi na ni'ima a kowane lokaci a Ibrahim ce ce warzuquhum minas samarat la'allahum yashkurun ya Allah ka azurta su su mutanen garin Makka da ƴaƴan icce domin su gode ma so da ka akwai alaka tsakanin al'amnul makani da al'amnul quti wato tsaro na abinci samar da abinci a ban ƙasa domin ɗan adam ba zai rayu ba ba abinci idan kuma bai ya rayu ba abinci to komai zai iya fitowa shi yasa tun can da suke da karin magana suke cewa wai ar-rajulul jaw'an huwa ar-rajulul ghadban duk mutumin da ke jin yunwa to cikin fushi yake shi ina kwana yace ban gan shi ba ina kwana kai kai ta dama mutane da gaisuwa ya wuce bai gaishe shi ba kana kallon mutane ba za ka gaishe su ba kaga duk wanda za a mishi ba za a mishi daidai ba saboda ar-rajulul jaw'an huwa ar-rajulul ghadban duk mutumin da ke cikin yunwa to a cikin fushi yake kuma komai zai iya aikatawa shi yasa manzo Allah sallama yace a hadisin Abu Bakr muttafaqun alayhi la yaqdi al-qadi hina yaqdi wa huwa ghadban al-imam ibn al-mulaqqi da ya zo sharhin wannan hadisin a cikin al'ila bi fawaidi umdatul haqam sai da ya kawo halaye guda 24 waɗanda suka dace da al-ghadba al-ghadba yace da manzo Allah sun yace kada alƙali ya hukunci yana cikin hushi to akwai wasu yanayi da suka yi daidai da hushi su ma ba a san alƙali yana cikin wannan yanayin ya yanke hukunci daga ciki sai ya ce ka an ya kuna ghadbana kamar ya zama cikin hushi yake wa an ya kuna a ƙishana ko ya zama yana cikin ƙishi to to in ce suwa minti biyar zan zama na biyar na biyar an al'amna aslu ma yuhabbabu ma yuhabbibu quluban nasi ila albilad tsaro shi ke ja mutane su zo su zama suna son gari duk garin da babu tsaro ba wanda zai so ya zo cikin sa aya ta ce wa ij'alna albayta matabatan lin-nas sai ce mai wa'amna kaga sai ya hada ce ka tuna lokacin da muka sanya garin makka ya kasance matabatan lin-nas wajen da mutane suke kwadayin su je wa amna kuma muka sanya shi ya zama akwai tsaro a cikin sa ashe garin da ake zuwa sannan can yace faj'al afidatan minan nas tahwi ilayhi ka sanya zukatan mutane kullum burin su da soyayyar su su ne su ga sun je makka saboda me saboda tsaron garin makka shi ne kawai za ka ga an kira sallah ban san shekaru-shekarun bayan nan ba amma da idan ka za ka gani katon shago katon shago ya yi masallacin nan uku ko biyar kawai zai ce Allahu akbar Allahu akbar ana kiran sallah kawai shi kenan mai shagon ya fice wa shi da yaran shi su fita ba abin da zai yi ko irin jan labulan nan ya dan ja labule ba zai ba kawai zai tafi ya wuce wa shi ya tafiye shi ya je sallar shi ya dawo kuma ba zai ga an ɗaukar mishi ko da ƙwandala ba kaga wannan kenan sannan darasi na shida annal imani aminul amni mun faɗi wannan cewa kullum imani amini ne aboki ne na ne na tsaro tare ciki sannan na bakwai anna shirka qarinul khawf kullum tsoro na haɗe da shirka shirka tana haɗe da tsoro shi yasa daga cikin mafatidu shirk akwai alkhawf duk mutumin da ya zama mushriki wa annahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalin min al-jinn fazaduhum ish rahaqa rahaqan khawfan yanzu tsoron da ake ji nake da nafas waɗannan lalatattun mutanen tsoron da mutane suke jin musu tsakaninku da Allah wani irin tsoro mutane suke ji nasu wani irin mataki muka kai na walakanci da kaskanci kawai sai mutum ya zo kawai sai ya haka kawai shi kenan a tafi da shi ko wanda ake ba da labari sai an yi lalata da matar shi a gaban shi kuma su tasa shi su tafi da shi kuma a je a ce sai an ba da dubu kaza miliyan kaza sannan a zo a tattara dangi su zo su tattara su bada wani irin tsoro ne muke ciki lalacewa ta kai inda ta kai so daga mu koma zuwa ga Allah darasi na takwas annal ibadatul amaliyya min lawazimil am bauta ta aiki a aikace bayan an yi imani a zuciya kuma da baki to a aiwatar a aikace shi yasa sai ya ce wattakhidhu min maqami ibrahim musalla wannan wajen da aka ce a sa mishi tsaro sai aka ce a rike shi wajen da za a rika sallah maqamu ibrahim a cikin albaitul haram yake albaitul haram yana cikin albaladul haram ka ce a rika sallah abubuwanmu nawa ne ake yi ka kalli yadda muke cika wajajen karatu shin yadda muke cika wajajen filin kwallo in ka tafi wani fili kuna da sunan da kuna da makwabta filayen kwallo da safa da yamma ya kake ganin mutane suna cika wajajen amma wajajen da za a ce musu qala Allah qala Rasulullah ya cike wajajen kuma yadda ka san mutane ba da su ake ba kaga wannan kenan shi yasa sai yace yace rabbana li yuqimu salata kuma kage shi yasa lokacin da aka shiga fitina to bauta Allah subhanahu wataala ya rike ta ake da kyau kamar irin wannan halin da muke ciki shi yasa hadisin ma'aqil ibn yasa da Imam Ahmad ya rawaito shi Imam Muslim ya rawaito shi Imam Tabarani ya rawaito shi a cikin Al-Kabir manzala su sama yake cewa al'amalu fi alfitnati ko fil harji ka hijratin ilayya akwai riwaya ta zo da al'amalu fil harji akwai riwaya ta zo da al'ibadatu fil fitnati akwai riwaya ta zo da al'amalu fil harji fil fitnati yin ibada a lokacin da aka shiga tashin hankali to ka hijratin ilayya ladan da za a ba mutum kamar ya hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi yana cin musnad na al-imam ahmad yana cikin sahih muslim yana cin sunan ibn majah ka hijratin ilayya to daidai wannan lokacin da muke ciki ya muke daukar ibadar Allah subhanahu wataala farillar da nafila ya muke yin su sannan darasi na tara shine imaratu buyutillahi min asbabil amr tsara dakunan Allah da raya su raya ɗakin Allah kala biyu ce akwai imara hissiya akwai imara ma'anawiyya yanzu muna cin imara ma'anawiyya ce ga munan a ɗakin Allah muna karatu sannan an jima za a yi talla kaga wannan duk imara ce ma'anawiyya imara ma'anawiyya ko hissiya yadda aka gyara masallacin nan aka sa mai tile zabban sha'awa cikin tsafta babu kazanta za ka shigo ka bauta ma Allah cikin kwanciyar hankali to yana cin abin da yake kawo tsaro a ban kasa an fahimce shi a cikin wannan wa iz yarfau ibrahim alqawaida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna annabi ibrahim cikin abin da ya ya tabbatar da tsaron makka ya ci gaba da kula da masallacin Allah bai bar masallacin Allah ya lalace ba sannan darasi na goma shine at-taubatu wal istighfar dole cikin abin da ke samar da tsaro a cikin al'umma a mahanga ta musulunci tuba da istighfari tuba na nufin ka hada abubuwa alal aqalli guda biyar shine istighfarun bil lisan hmm iqlabun bil abdan niyyatu tarki al-audi bil janan mufaraqatu sayyi al-khillan hajru amkinati al-isyan yin istighfari da baki jikin da ke saba ma Allah duk gabar da take saba ma Allah ta bai sannan zuciya ta kudurta cewa ba za ta sake koma ma wani sako ba sannan kuma duk abokin da ka san ba zai taimake ka wajen tsara Allah ba ka kyale sannan duk wajen da ake saba ma Allah ka kaje wannan tuba ce na an fahimci wannan a cikin addu'o'in Annabi Ibrahim yana cikin wannan addu'o'in na asamar zai ce wa tuba alaina yace ya Allah ka ba mu ikon tuba in aka ce taballahu alaihi ma'ana biyu yake da su ma'anoni biyu taballahu an yi makinaka Allah min tauba sannan taballahu alaihi qabila taubata Allah ya baka ikon tuba taba alaika Allah ya karbi tubanka taba alaika to annabi Ibrahim ya rika addu'a cewa ya Allah ka ba mu ikon mu tuba ya Allah kuma ka karbi tuban mu ashe daidai wannan halin da muke ciki yan uwa na wannan walakancin da kaskanci da muka shiga da razani da tashin hankali to babu abin da ya waje ba a gare mu fiye da kowa ya zo ya makansa hisabi me nake aikatawa mara kyau me kake aikatawa mara kyau dukkanin mu tuba tsakanin mu da Allah tsakanin mu da ya kajunan mu da shine shine halin da muke ciki a yanzu kai a tabbe ka a ce tsakaninka da Allah akan tsari nake tafiya tun daga masallatan mu sai dai kai ƙarya ka ki faɗin gaskiya liman ya ce istau ran na ake ban labari wani liman ya ce ma wani ga inda za ka faru sau ya ce ni ta nan zan faru liman ya ce ma mamun shi ga inda aka ce a sunna a fara sau sai ce ni nan nake son in fara kuma ya tsayawa shi ya ci gaba da ƙarshe ba shi haƙuri ya yi limamin ya ce to ya haƙuri a masallacin Allah to shi ne kake tsammanin wai kawai shi kenan sai Allah ya samu shi kenan wannan lalattun mutanen su daina kama mu ba in dai za ka yi wa kanka adalci ka ce tsakaninka da Allah rayuwar da muke mai kyau ce ba za ka ce mai kyau ba ce sai dai in kai son zuciya kai ka san ba kan tsari muke ba kuma wani nake jira zai tsara mana gidajenmu tsakanin mutum da matarsa ya yake ‘ya'yansa da shi da shi ya suke ka dawo dangi wa da ƙaniya ake rayuwa makwabci da makwabciya ake rayuwa rayuwa ce mai kyau ta gaske muke yi to waɗannan abubuwan wajibi ne mai gyara su gashi nan ayan nan tana nuna mana sannan darasi ban san wuce lokaci amma dai baka sake nuna mun ba na cinye minti biyar ɗina a ta baka ce mun ba na sha ɗaya an al'amur bil ma'arufi wa nahya anil munkari min lawazimil am sannan a ci gaba da umarni da abu mai kyau shi yasa annabi da kuma hana abin da bashi da kyau shi yasa annabi ibrahim ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wal zakiyya ya Allah madaukakin sarki ka aiko musu da manzo da zai ci gaba da karantar da su littafinka da kuma sunnar sunnoninka wanda ka sa annabawanka su karanta sannan kuma ya Allah madaukaki ka ba su wanda zai tsarkake musu zukatansu kaga ashe karantar da mutane na ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da za a bi domin me domin a samar da tsaro mutanen Sudan wanda ya karanta tarihin Sudan lokacin lokacin wannan shugaban da suka mishi zanga-zanga al-Bashir ai sun taba shiga kusan kwatankwacin irin wannan matsayin da muke ciki na tashin hankali cikin tsare-tsaren da suka yi hadda waɗannan akwai su al-ustaz Dr. Isamul Bashir su suka shugabanci wannan kwamitotan shugaban su na al-majma'ul fiqhi nasu shi ne shugabanci wannan kwamitin da abubuwa suka lalace daji gwamnati ta rika dauka aka rika zuwa makin sulhu da ake cewa ana yi da su malamai suke zuwa su je su zauna da su su musu wa'azi da yawan su kuma sun tuba to ba mu ce wannan ita kaɗai ce hanya ba amma a sa ta a ɗaya daga cikin hanyoyi kuma a gani za a ci nasara ko ba za a ci nasara ba amma gwamnati ta ce ba gwamnati da addini ai bala'i na farko ce to kaga wannan kenan sannan darasi na sha biyu annan amnan nafsi wal fikri huwa asasul amnil makani samar da tsaro akwai al'abin da suke ce mishi al'amnul nafsi zuciyarka ta zama ita ka fara ba tsaro ka zama ka yarda da Allah ka tsarkake ta ka wanke ta shine ma'anar wayu zakihim tazkiya tazkiya tsarkake zuciya wanda zukatan mu ga sunan da gwalo ne a cikin su kala kala hassada tsakanin junan mu jin haushin juna kwafa da waye da abubuwa ga sunan marasa kyau kala kala darasi na sha uku a gurguje muraqabatullahi ta'ala fi sirri wal alam kowannen mai ɗauka cewa Allah yana kallon abin da yake yi in ka shiga ƙarƙashin ƙasa annabi ibrahim ya ce rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin haka annabi ibrahim ya faɗi a cikin addu'o'in nan sai ya Allah ubangijin mu ka san abin da muke bayyana ka san abin da muke boye to a gurguje lokaci yayi tun ɗazu waɗannan darussa ne da ƴan uwa ya kamata mu ɗauke su mu sa su a cikin aiki a wannan yanayin da muke ciki waɗannan ayoyin na cikin suratul baqara da suratul ibrahim darussa ne masu girman gaske masu yawa a ciki waɗannan darussan da suke da alaka da tsaro ne muka tsakuro su guda goma sha uku domin mu tunatar da junanmu mu ɗauke su mu sa su a aiki mu gani Allah subhanahu wata'ala zai taimake mu ko ba zai taimake mu ba fatan da muke yi Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana da wannan damuwar da muke ciki wannan tashin hankali da muke ciki a wannan ƙasa ta mu kullum sai ka ji sabon labari yanzu shekaran jiya jiya nan makaranta aka tafi aka je cikin makaranta aka kwashe yara aka tafi da su har yanzu ba a faɗa adadin ko yara guda nawa bane yara a makaranta yan bodin kuma abin da ya biyo baya shine dama burin waɗannan azzaliman ya cika ilimin ma a gena sai aka ce da an kulle makarantu haka sun ce nasara da an kulle makarantu saboda ba a za a iya musu komai ba so da su koma gidansu duk wanda aka sace shi a gidan shi to ya fi sauki fasara kenan a bi su gidajensu a tsitsince su a sace su ya fi ma gwamnati sauki fiye da a ce a makaranta aka sace su shi ne fassara amma ba za mu iya muku komai ba wannan kaskanci yana da girma in mutum ya zauna shi kaɗai sai ya ji ƙwalla zuciya shi na zafi ƙwalsa shi ta tashi in yana da ita in bai da ita ma ta zo saboda damuwa hawan jini yanzu da wuya ka je asibiti a auna ka ba a ce jininka ya hau ba matarka ba ta matsa maka ko matanka ba su matsa maka ƴaƴanka ba ba firgitattu bane amma wannan yanayin da ake ciki ya isa ya sa jinin ka ya hau so da mu koma zuwa ga Allah mu rike tauhidi mu rike imani mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala mai riko da sabubba da shari'a ta ce mai riko da su duk wannan shi ma yana cikin abinda aka umarce mu da shi Allah subhanahu wataala ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya tsare wannan unguwa ta mu gabaki daya Allah ya tsare garin mu gabaki daya Allah ya tsare kasar mu gabaki daya Allah madaukakin sarki ya canza mana daga hali na tsoro mu koma cikin hali na zaman lafiya da tsaro da kwanciyar hankali Allah ka ba mu lumana Allah madaukakin sarki ka kawo mana da fitunu in saban ka ba mu ikon mu tuba zuwa gare ka ya Allah madaukakin sarki sannan ka karbi tuban mu ka yaye mana wannan damuwa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين shugaban zama shi ya kyale ni yau da ba zan nemi gafara ba da ba shi ya kyale ni ba da ya ta turo min takarda ina jin wato sai in ce a yafe min amma shi ya kyale ni na ci gaba da yi Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi Allah shi taimaka wa assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Sheikh Bashir Lawal Muhammad Allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi Allah ya ba da lada jama'a ku ce Allahu Akbar Allahu Akbar to karatu ya yi karatu lokacin da aka baiwa Sheikh wato ya kasance ya cika amma kuma duba da mahimmancin abin da yake yi da yadda muke ta bukatuwa akan wannan maudu'i ya sanya muka dan kara mishi lokuta saboda ya zama ya kara wasu abubuwa muna fata Allah madaukakin sarki ya kawo mana aminci da tsaro yana cikin karatu da yawa daga cikin malamai fuskoki na sun kalle su da sauran ɗaliban ilimi sun shigo hakanan kuma shugaban majalisar malamai na wannan karamar hukuma ta Zaria Local Gamman Malam Muhammad Nuruddin Zubair Dambo shi ma ya shigo wannan maudu'i da aka karanta yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske kuma shi muke bukata abin da muke nema kenan kamar malam ya bayyana wasu abuna masu matukar muhimmanci da likit da ubangiji ya bamu in mun koma zuwa ga Allah to maganin fitintunin da muke ciki yana hannunmu mu imani mu koma zuwa ga Allah shuwagabanni su kalli al'amari na addini su kalli al'amari na ainihin wato shari'a da imani da abin da zai zamanto wadatuwa ga mutane Allah maɗaukakin sirri zai za kawo mana wannan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakum al'azabu thumma la tunsarun واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون wannan ayoyi guda biyu suna ƙara nuna mana mu koma zuwa ga Allah da addu'o'i da abubuwa yanzu a ce a Katsina yanzu gaba ɗayan jihar Katsina an kulle makarantu gaba ɗayan jihar an ce an kulle kuma tilfada notice fa ba ranan budewa saboda waɗannan ɗaliban da suka fantsama ana faɗa gwamnati ba ta faɗa a rediyo ka san abin da gwamnati ta faɗa ba karamin muhimmanci bane wai an ɗan iya gano kamar mutum ɗari biyu su nawa ne kenan Allah maɗaukakin sarki ka zaunar da mu lafiya abubuwa da yawa tambayoyi yana da minti goma sanya albarka yana da minti biyar sannan jawabin bayan zama yana da minti biyar jawabin wakilin masallaci yana da minti biyar sannan rufewa jama'a mu dan kara hakuri kun ga 'yan mintunan kaɗan suka rage zan mika abin magana zuwa ga ainihin wato wanda aka miko muna nan ana miko tambayoyi ina fata za ka takaita tambayan nan in bata wuce ma guda ɗaya ba sannan kuma a tambayoyin nan mu yi haƙuri in an zo kansu tunda yanzu kansu muke tunda minti goma ne mu samu mutum ɗaya a nan ɓangaren ɗaya a wannan ɓangaren na san dai a can cikin makaranta akwai mata sai su yi haƙuri saboda yanayi na ansa kuwa sai su ji kawai an gane ko to sai mu kara ɗaya a tsakiya ya zama mutum uku kawai domin lokaci da aka bayar minti goma ne na ainihin wato tambayoyi sannan kuma sai mu ji abin da zai zo daga ainihin wato amsi kenan assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun saurari takaitaccen muhadara daga bakin malam bashir muhammad lawal muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya shaka mishi da alkhairi kamar yadda malam safiyanu kargi ya faɗa wannan maudu'i maudu'i ne mai mahimmanci wanda ya kamata mai da hankali a kansa kuma dukkan aje a dawo ga baki ɗaya kan abin da aka karantar da mu shine tauhidi matuƙar muna buƙatar zaman lafiya da kwanciyar hankali to sai mun rike tauhidi shine kade ta Allah da ibada duk wani abu da ya shafi shirka ya shafi wani canfi ya shafi wasu abubuwa duk mu watsi da su mu rike Allah idan muka rike Allah to Allah da kansa yayi mana alƙawari kamar yadda malam ya jawo ayoyi cewa zaman lafiya zai samu muna fata Allah ya saka mu malam da alkhairi to tambayan da aka rubuto kwaya ɗaya ce kuma a ka'idar tafiyar da muke yi shine tambaya idan ba ta shafi maudu'in da ake magana a kan shi ba to ba a cika karanta shi ba kuma wannan tambayan gaskiya ta fita daga ainihin maudu'in da ake magana a kan shi kuma ina tunanin tambaya ce daga bangaren mata za ka zamu ba malamansu na islamiyya su ba su ansa yanzu kafin abin mika tambaya cikin al'umma in akwai mai tambaya furof ya ce yana da tambaya kwaya daya wanda zai yi malam bismillah
Allah ya saka malam da alkhairi algas malam akwai masu musun cewa sabon Allah ke kawo rashin tsaro a ƙasa saboda riyawansu kasashen turai da amurka babu sabon Allah da ba a yi amma kuma suna cikin tsaro ba kamar yadda muke ba nan to me gaskiyar magana ba
kowane ɗan adam yakan yi magana ne gwagwadon iyakar tunaninsa suna da ka'ida suna cewa alhukmu ala shay far'un an tasawuri ko min tasawuri in kai hukunci akan abu to gwagwadon yadda ka suranta abin haka kake hukunci a kansa amma babu tsaro a kasashen turai kwata-kwata babu kuma ku tambayi waɗanda suke zuwa za su ba ku labari irin tsaro da muka yi tarifinsa a nan ba su da shi ba su da kwanciyar hankali babu kuma ai duk wanda yake bibiya abubuwa social media yanzu kowa yana kowa researcher ne yanzu ba ko social media sun mai da kowa ya zama researcher eh ko da gaske ko ba da gaske ba ai ana fitar da alƙalin ma irin bannace bannacen abubuwan da ake a tsakanin kasashen tura ka koma Scandinavian countries irin su Holland irin su Denmark ai su ne ake cewa kasashen da suka fi kowa zaman lafiya su Sweden to amma me yake faruwa a cikin kasashen ka je ka ga irin rayuwar da suke ka je ka ga irin rayuwar da ake tsakanin refin din nan duk a wajensa ake ji da a kuma kashe mace irin tashin hankalinmu ke sannan na biyu in ma ka ce haka to ai ne imani shi ke Allah maɗaukakin sarki ke jaraba shi shi ka yi imani sannan Allah zai jaraba ka amma dama ka riga ka lalace ba shi ke nan ba fatahna alaihim abuwa ba kulli shay'in su su kafarai idan suka kafirce sai Allah ya bude musu dadin komai dadin da suke so sai a ba su irin dadin da suke so amma ƙarshe ne azabar Allah za ta so musu bagta sai ta zo musu a afke ba su shirya ba so da haka ita ce wannan sadaka aqida aqidan musulmi ita ce musulmi kullun Allah subhanahu ta'ala shi Allah ke haska ma fitila amma kafiri dama a cikin duhu yake sadaka babu mamaki idan ya kasance wani da yake girmama irin tunanin waɗannan mutanen yin irin wannan tunanin amma waɗannan dai su ne amsoshi guda biyu a takaice na farko dai zaman lafiyan da mutane suke tsammanin suna da shi a can ba zaman lafiyan gaske ba tsaron da suke da shi ba na gaske ba amma hanga ta shari'a sannan na biyu kai da kake musulmi dama Allah subhanahu wataala kai yake jarabawa idan ka kauce masa amma wanda ya ce ma bai yarda da shi ba to ina ruwan shi da shi shi sai je ta yin nashi zai je ga sakamakon shi Allahu alam
to sai in akwai mai tambaya na bismillah alaikum salam
to shi shi shi shugaba a musulunci mun ce sababi ne shi Allah ke ba da tsaro amma shugaba shine sababi amma tsaron na hannun Allah shi kanshi shugaban sai ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan Allah zai ba shi tsaro wannan abu na farko kenan abu na biyu sannan baya cikin ɗabi'ar musulmi lafiyayye ya zama yana zagin wani ba ma shugaba ba akwai nasiha akwai nasiha da faɗin gaskiya akwai kuma cin mutunci da zaki waɗannan ababe ne da sai mun bambanta su yanzu a nan zan iya zuwa in ci mutuncin mutum zan iya kuma shi nasiha da kanin ni da nake kallon ku yanzu to wannan ka'ida ita ce ya kamata ka ɗauke ta kai mu'amala da ita ga shugaban ƙasa ko gwamnanka ko kuma shugaban ƙaramar hukuma ko kuma duk wani shugabanka yadda ba za ka iya fuskanta ta ni da ba shugabanka ba ne misali ka zazzage ni to haka ya kamata kai mu shugaba idan ne kuskure hanyar da ya kamata ka bi min nasiha to ita ya kamata ka bi kai mu shugaban nan nasiha sannan kuma hawa hawa ne in kai tsaye ba za ka iya mishi shugabanci ba za ka iya masa nasiha ba to ka bi ta hanyar da ta cancanta ka bi ka samu wani wanda kake tsammanin zai iya kaiwa zuwa gare shi ka bashi wannan nasihar taka ko ka rubuta in kai wannan ka fita ka fita Allah ba zai tambaye ka ba kai kuma sai ka zo ka ji da kanka amma abinda aka dora maka na cewa ka yi nasiha addinin nasihatu قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم تون أئمة المسلمين شيني قيمة نسيها yadda za ka yi ma kowane mutum nasiha ba tare da ya ji ka walakanta shi ba in ka masa wannan shi kenan ka ɗauka sauki in kai tsaye ba za ka iya zuwa gare shi ka masa nasiha ba ko nasiha ka ba za ta iya kaiwa zuwa gare shi ba ka bi ta hanyar da wani zai iya kai masa wannan nasiha ya kai masa in kai ko ya kai mai ko bai kai mishi ba kai a tsammanin ka ya cancanta ya kai mishi to in ya kai mishi shikenan in bai kai mishi ba kai ka kubuta Allah ba zai tambaye ka ba amma kai ka fara ji da kanka ita ce babban matsalar da yawan mu ba kara wani muke yi ba shugabanni suna da laifuffukan su masu yawa kuma suna da nau'ukan su na kurakurai masu dimbin yawa waɗanda ba su da iyaka amma da yawan mu abinda muke mukan manta da jaki ne mu rika dukan taiki wannan ita ce babban matsalar da yawan mu da wani zai samu karamin matsayi a bashi to zaka sha mamaki kaga abin da zai zaka sha mamaki kaga abin da zai sannan ko da yaushe kakka zama mai aibanta wani Allah zai iya jarraba kai kai ka irin wannan matsayin ko makamantin shi ko makamancin shi kai kuma a ga abin da Allah madaukakin sarki zai ma abinda Allah ya tsoratar da banu Isra'il kenan lokacin da suka damu a kashe Fir'aun sai Fir'aun Annabi Musa alaihi salam Allah ya masa waye ce asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malu ku shakuru mun ku sura kirs Allah zai halakar da abocin gaban ku ku kuma Allah zai ba ku shugabancin a gaya za ku yi lokacin da Buhari ya zama shugaban kasa na nana ta wannan aya har hudu ba sai da ya akanta asa rabbukum an yuhlika aduwakum ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون yanzu shine nake kallo eh Allah ya ba mu ya gaya zami shine to kakka ayyara wani sai Allah ya tozar ya ya jarabe ka da irin matsayinsa kuma ka bi shi lalacewa Allah ya shirye mu Allah ya tsare
ya nan ba in akwai mai tambaya ko hali ne
mutanen kafirai ana da kuma suna zaman lafiya na'am mu kuma muna nan musulmai cikin tashin hankali na'am to ba da abin kamar misali abu ne guda biyu wanda ake so duk mutum da ya kasance ba ce na'am imani da mu'amala na'am to mu da muka ci imani muka ci mu'amala su kuma muka ci mu'amala suka ci imani mu idan mun yi kyauta mu zama a lahira su kuma idan suka yi mu'amala su zama masu da zuwa lahira to kila shi ne Allah ke an ba su amma suna nan da wasu ita su danka na rashin duniya amma a zahiri wasu zai amma su amma Allah ba su wani cutar saboda ta ta aikata amana ta bi amana to a wani ba su ne kuɗi to duka duniyar kasar su ba wanda zai kwanta ba wanda zai zama lafiya da ya kai ka kai ka wuce ka yara to kila zama da wani abu Allah ya taimako su a rayuwar duniya Allah ya kuma taimako to zai iya ɗauka